ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yammacin ranar talata bakwai ga ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu februari miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Ya Allah muna roƙonka, Allah ka buɗe zukatanmu, Allah ka warware ƙullin da ke kan harcenmu, ka ɗora mu a kan daidai. Ya Allah muna roƙon ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu na haihuwa da iyayenmu na addini. Allah ka ji kansu ka gafarta masu kai masu rahama, Allah ka tarbiyyantar mana da ‘ya'yayenmu. Allah ka ɗora su ala siratakal mustaqim Allah muna roƙonka bala'o'in da ke tunkarar ƙasar nan musamman arewacin Najeriya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba a ɗan tsakanin nan kwana biyar zuwa yau ko kwana bakwai zuwa yau duk lokacin da mutum ya buɗe midiya tashoshin nan sai ya ga abin bakin ciki sai ya ga abin da zai bata mai lai nan kaga wannan jiha yan hijira na tafiya an hana su zama abin nan garin su na haihuwa nan kaga an ɗauko mutane gawawwaki ana tafiya da su zuwa makabarta nan kaga ana kawo hari da bama-bamai nan kaga ana harbin mutane nan kaga ana dukan mutane da bulala kaga ana dukan matan aure da gindin bindiga ko da kan bindiga ga jini na fitowa kuma a arewa kuma a Najeriya kuma ga jami'an tsaro kuma ga gwamnoni kuma ga hukuma kuma ga sarakuna kuma ga malamai masu faɗa aji ka rasa ma inda za ka sa kanka a cikin wannan bala'i da ake fuskanta a ƙasar nan. To, Allah ya farkar da zukatan iyayenmu malamai su gane inda aka sa gaba, Allah ya farkar da zukatan iyayenmu sarakuna su ga inda aka sa gaba, Allah ya farkar da zukatan ‘yan siyasanmu, bebaye. wanda ba sa iya magana a majalisa, sanatoci ko ‘yan majalisar wakilai, Allah ya farkar da zukatansu. Allah ya farkar da zukatansu, Allah ya haɗa kawunan shugabanninmu da ke arewacin ƙasar nan, Allah ka haɗa kawunan malamanmu da ke arewacin ƙasar nan, Allah ka haɗa kawunan sarakunanmu da ke arewacin ƙasar nan, Allah ka haɗa kawunan ‘yan siyasanmu da ke arewacin ƙasar nan, Allah ka haɗa kawunanmu gaba ɗaya mu farka daga wannan baccin gafala da muke ciki. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba. ‘Yan uwa al'ummar musulmi muna cikin suratul muminun. Kun san da yake alƙur'ani yana da hikima, sai aka ware suratul muminuna, sai aka sake ware suratul kafiruna. sai kuma aka sake ware suratul munafiqun to ai daman duniyar ma gaba ɗaya wa'annan mutanen ne guda uku daga mumini sai kafiri sai munafiki ko ba su kenan ba ba saura su kenan to akwai suratul munafiqun akwai suratul muminun akwai suratul kafirun to muna cikin suratul muminun الرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نعم الله mai girma da ɗaukaka ya ambaci wannan kalmar, walakar halakanar insana, hakika mun halicci mutum, wane mutum ɗin, annabi Adam. Min sulalatin daga asalin ƙasa, kwaɓaɓɓiya mai danko, wadda ta kama da abin da ake kira yunɓu. yumbu shine abin da ake tukunya da shi hiya min salaltu ashay min ashay wato ita wannan kalma sulalati daga salaltu shay min ashay ne ai istakharajtuhu minhu mun fitar da shi daga cikin shi wa huwa abin nan khulasatuhu wato shine tataccen tataccen shi tsintsashi min ɗinin wato daga taɓo ko daga laka ko ko daga yunɓu daga nan Allah mai girma da ɗaukaka ya halicci ubanmu annabi Adam alaihi salam. Na'am.
ثم جعلناه غرفة في بلد مكين Bayan wannan ‘ya'yan annabi Adam alaihi salam sun ja'alnahu sannan sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya al'insan mutum, nasal Adam, wanda ya fito daga tsazan annabi Adam, sai ya zama shi kuma in za a halicce shi, sai a ɗiga maniyi a cikin mahaifa. Maniyin nan da zai shiga cikin mahaifa, inda za ka ɗauki koko misali ko kunu. ka zuba a kofi za ka ga ainihin wato ƙwayoyin kunin nan ‘yan ƙanana ko kokon nan, to haka fa mani yake shiga cikin mahaifa. To idan ya shiga cikin mahaifa, idan Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddara wannan ɗugon maniyin zai zama halitta. ya cuɗanyu da maniyin mace da na namiji, to a lokacin da ya shiga sai ya ta kewayawa, sai ya ta kewayawa, sai ya ta zagayawa, to tana iya yiwuwa wannan ƙwayar maniyin ɗaya da ka gani da yawa, miliyoyin mutane ne, to idan ɗugon maniyin namiji ya zama shi ke sama. to sai a haifi ɗa namiji in kuma a lokacin da yake zagaya wannan ɗugon maniyin mace ne ya hau sama to sai a haifi ya mace saboda haka sun maji allahu nuɗufatan sannan sai muka sa shi dugon mani fi qararin makin a cikin mahaifa a wata matsara tabbatacciya tsararriya huwar rahim shine mahaifa wa yabqa arba'ina yawman kazalika sai ya zauna yana dugon mani sai ya kwana arba'in a wannan yanayi bayan haka fa ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
na'am ثم أنشأناه خلقنا آخر fatabarakallah فتبارك الله أحسن الخالقين thumma khalaqana an-nutfa alaqa wannan dugon maniyin idan ya kwana 40 a cikin mahaifa sai kuma ya zama gudan jini in ya zuba- zama gudan jini damman jamidan jini sandararre wa yabqa 40 yawman ukhra kadhalika sai nan ma sai ya sake kwana arba'in yana dunkulallen gudan jini. Fakalakan al'alaka mudga, ita wannan dunkulallen jinin sai kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya mai da ita tsoka, lahama, tsoka, ƙadar mayun dagu, gwargwadon yadda ana iya taune ta a hadiye. shi ita ma wannan tsokar wa yabqa arba'ina yawman kadhalika sai ta kwana arba'in a irin wannan yanayi fa khalaqana al-mudga izama to idan aka samu arba'in uku arba'in din farko dugon mani arba'in na biyu dunkulallen jini arba'in na uku tsoka to idan aka kai wannan yanayin fa khalaqana al-mudga izaman sai kuma a sassa ƙasusuwa a cikin wannan tsokar sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sa a saƙa ƙasusuwa ƙasusuwan kai ne ƙasusuwan hannuwa ne ƙasusuwan cinyoyi da ƙawahuwa da yatsun hannu da yatsun ƙafa duka baka saunar izama lahaman sai kuma mu tufatar da ainihin wannan ƙasusuwan sai mu tufatar da shi da ainihin abin nan izaman
لحما lahaman afuwan nama kamar yadda wata ƙira'ar ta nuna a wata ƙira'ar sai aka ce faka saunar izama izaman a wata ƙira'ar kenan kaga an ambaci izaman har sau biyu kenan ثم أنشأناه خلقا آخر to sannan kuma daga nan sai kuma mu ainihin hura mai rai shine ma'anar thumma ansha'nahu sai mu tayar da shi ko mu farar da shi khalqan akhar bi nafahin ruh fihi sai a aiko mala'ika jibrilu sai ya hura mashi rai نعم wa umaru bi arba'i kalimatin kuma sai ai umarni da kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id sai a sa mala'ika jibrilu ya zo ya rubuta irin arzikin da zai samu a duniya kana ta buge-buge na shirme ka je can kai ƙarya ka anci kuɗi ka je can kai yaudara ka anci kuɗi ka je can kai sata ka anci kuɗi ka je can kai rashin gaskiya wai kai dole sai ka zama mai kuɗi da ka yi haƙuri wa'innan abubuwan da ka samu ko ka ansa a wannan ranar da ka natsu ka haƙura da kuɗin za su zo maka a a ingantacciyar hanya tun kana cikin cikin mahaifiyarka bi katbi rizqihi an rubuta irin arzikin da zaka samu kuma har ka koma ga Allah kwabo ba zaka bari a duniya ba ba abin da zaka bari sai ka samu komai lami lafiya الله أكبر
in baka gane wannan ba ba an koya maka waratun qawaidi ba kana yaro karami Mm.
la khaliqu ba mahalicci sai Allah wala raziqu ba mai azurtawa sai Allah rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamannu bambam Mm.
ba da yago ba haka aka koya mana ba mun gane wannan to ka karanta wancan amma duk da haka ga baka gane arzikinka yana gurin Allah ba don baka gane wannan karatun ba ko sai ka ji alaramma ya kawo gudunmawa da wa ma min dabatin fil ardi
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها na'am كل في كتاب مبين Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a ƙasa kai ma wai sunanka dabba Mm.
ko ba haka ba Dabba akila ba.
idan na dube ka na ce kai dabba a ba ina nufin waccan baha'in ba Mm.
dabba allaci ta dubba alal ardi wadda take tafiya akan doron ƙasa da ƙawahu biyu dabba akila kenan amma wa'incan dabbobin baha'im ake ce masu Mm.
mun gane wannan Na.
to wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take kan ƙasa mutun ne aljani ne ko ko raƙumi ne ko saniya ko akuya ko sauran dabbobi illa alallahi rizquha face arzikinta yana nan a gurin Allah mai girma da ɗaukaka to me na haɗa ma na karanta wani littafi wani bawan Allah ya shiga kogon dutse ya yi zaman shi a can ya ce to tun da Allah ya ce wa mamin dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha bari in koma cikin kogon dutsen nan in kwanta ko in ga ya za a yi in samu abinci Allahu akbar.
ikon Allah sai ga wani ya hawo kan dutsen yana zazzagayawa yana zagayawa sai iska mutum ya rufe ido a cikin dutse ga bakin shi a buɗe yana ne shi ya ce Allahu akbar bawan Allah nan kila yunwa yake ji nan da ne ya je ya kawo farau farau ya dama ya kada ya zuba mai a baki ya ce ashe kuwa haka magana take Allahu akbar.
mun gane wannan wani kuma yana tsaye bakin kogi sai ga wani kwado sai kwadan nan sai ya zo gefe sai ya ɗauki wani abu a bayan shi ya goya sai ya nutso cikin ruwa in ya nutso cikin ruwan sai a ga ya fito ba wannan abin sai ya sake ɗaukar wani irin shi ashe akwai wata dabba ne a cikin wannan ruwan can ƙarƙashi wannan kwaɗan shi yake ɗaukar abinci ya bata.
Allahu akbar.
Wata rana ina gidan man nan na mobil na unguwar sarki, wanda yake nan ɓangaren, unguwar sarki na nan wajen. Na shiga zan sha mai, sai ga wata doguwar bos ita ma ta shigo. Tana shigowa an buɗe ƙofa, kawai sai ga wata fara ta tashi kirr sai ta sauka ƙasa, tana sauka ƙasa sai wani ƙadangare cap sai cafke ta.
Allahu akbar.
sai wani mutum na ga yana girgiza kai yana girgiza kai yana girgiza kai na ce malar lafiya ka san mu masu wa'azi mun cika tambayoyi Mm.
ya ce min wallahi malar kaga wannan farar tun daga lagos take tun daga lagos muka taso sai ta tashi ta koma daga wannan bangon ta koma wannan daga wannan bangon ta koma wannan daga nan ashe abincin kadangaren nan ne daga lagos muka ɗauko muka kawo mace Allahu akbar.
shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi da kuna dogaro ga Allah haƙiƙanin tawakkul Mm.
larazaqakumullah wallahi da Allah ya azurta ku da abincin da za ku ci kamar yanda yake azurta tsuntsu tsuntsu ya wayi gari cikin shi a dame kuma shi bai da fagitin bai aji abinci a wani gu kuma in gari ya waye sai ya tashi ya shiga sararin duniya ya san ubangijin da ya bashi abinci jiya yau ma zai bashi zai je kuma ya dawo cikin shi a ƙoshe kuma ba zai aje komai ba gobe ma ya sake fita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi katbi rizqihi wa ajalihi Mm.
kuma an rubuta ajalinka Khalid bin Walid radiyallahu anhu wata rana yana kan gadan rashin lafiya na mutuwa sai aka ga ya fashe da kuka Yayi- ya fara kuka sai wasu sahabbai suka matso a tajazau anil maut Khalid mutuwa kake tsoro yace wallahi ba mutuwa nake jin tsoro ba matsoraci Allah waje da matsoraci Mm.
ya ce kun ga gaɓoɓin nan da ke cikin jikina babu wata gaba da ba a taɓa sararta da takobi ku ba ko aka sa- aka soke ta da maci amma yau ga ni zan mutu a kan shimfiɗar gidana Allahu Akbar.
ina isa sunna ko bai kusa ya fita ko ita wani bafulatani kawo ya leko ya ce mu malam ina isa mustahabi ya ce a ba sunan shi isa mustahabi ba sunan shi isa sunna ya ce in malam ba sha mustahabi ci ko in tafiya ce tafiya aka ga ya cancance kai sunna ana iya kiraki da wata rana wai 'yan shi'a suka ce sai sun kashe ni. suka ce matukar mun haɗu ido da ido sai sun kashe na ɗauki isa suna muka fita fitar farko Mm.
muka sake fita ta biyu Wadanne.
wata rana na ɗauko shi daidai police station ɗin nan sai na ce isa sauka ka koma gida Ah, malam an ce fa kada kada ka tafi ko ina sai muna tare da ce kai haba isa da Allah ni ce zulala cewa ta kai in bar dogaro ga Allah in koma ina dogara da isa sun Allahu Akbar.
na ce ai al'amari na lalace da Allah sauka ku koma gida na dogara ga Allah mai girma da ɗaukaka Alhamdulillah.
eh eh ran nan duk na faɗi irin wa'annan abubuwan a cikin karatu to ai a lokacin ma da na faɗi wannan lokacin da aka je aka rika yin sallama da mutane ana karya su mu ma muka nada malam Ahmad Algarkawi a Arimi College aka yi taron tabbas katuna muka ce shi ma ya je ya jagoranci jajirtattun matasa a je a rama All right.
a yi abin da suka yi to shi ne a lokacin aka ce wai sun ce ido na idan su sai sun karya ni. mun gane wannan Na'am.
bi katbi rizqihi wa ajalihi wani malami yana cewa mallam ya mutu bi saifi That's it.
mata da gairihi wanda duk bai mutu da takobi ba to zai mutu da wani takobin kuwa ina fata mun fahimci wannan bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi da irin aikin shi wa shaqiyun As-Sa'id.
aw sa'id dan wuta ne ko dan aljanna an riga an rubuta tun kana cikin ciki to kar kuma ka je san tsiye ebe ka ka ce ah to tun da ma rubutun nan tun ina ciki an rubuta in ni dan wutan ne dan wutan ne in ni dan aljannan ne dan aljannan ne to ina ma amfanin aikin Hayya.
a kayi kuskure kayi kuskure je ka ƙara karanta a hadari ya ce in mutum yana laifi aka ce ya bari ya ce ba zai bari ba hatta ya hadiya niyar lahu Mm.
ya ce to wannan kalmar da ya faɗi fa'innahu min Alamat.
alamatin shika'i alama ce da take nuna ɗan wuta ne shi walhuzulani ko alamar taɓewa ce wa ɗamsil basira in ji malam mai alar alaran ma da ya ce fa'inna min alamatin shika'i kana da wata aya alkur'ani da za ka ba maganan nan ta malam mai alari kariya
فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك kaji inda mai ahalar ya samu dogara fa amman ladina shuku Fafin na.
fa fin nari hum fiha khalidu kaga shaqiyun aw sa'idun din can to fa amman ladina shuku kaga wa'inda suka zama shaqiyan nan yan wutan nan fa fin nari hum fiha khaliduna suna masu tabbata ko dawwama a ciki shaqiyun aw sa'idun shine sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka za ka ga inna ahadaku la ya'malu bi amali ahadil janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbaqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahadin nar fayadkhuluha sai kaga ɗaya daga cikin ku yana ta aiki irin na yan aljanna yayi ta aiki irin na ‘yan aljanna, hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sauran zira'i ɗaya shiga aljanna, ashe, ashe ba ɗan aljanna ba ne, ashe ɗan wuta ne. Ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya koma yana neman magani gurin ‘yan bori da bokaye. Fa ya amalu bi amali ahalin nar bai da kuluha ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya zo yana aiki irin na ‘yan wuta ƙarshe ya shiga wutar. Allah ya tsare mu. Ko kuma ka ga mutum ya amalu bi amali a halin na yana aiki irin na ‘yan wuta hatta ma ya kunu bai na huwa bai na ha illa zira'un sauran zira'i ɗaya tsakanin shi da wutar. Ashe, ashe ba ɗan wuta ba ne ɗan aljanna ne dan ƙanƙanin lokaci sai ya canza fa ya amalu bi amali ahlil janna dan ƙanƙanin lokaci sai ya juya yana aiki irin na ƴan aljanna fa ya dakhuluha sai ya shiga aljanna kullum in nazo wannan gabar nikan buga misali da wani abu da ya faru a Sultan Bello Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mai yana tafsiri da Ramadana sai ga wani mutum ya shigo zai anshi musulunci. To ga ɗa- ɗabi'ar Malam Abubakar Gumi in kana jin Hausa ya ma da Hausa, inda in baka jin Hausa ya ma da Turanci. Ya juyo ya kalli mutum ya diyo wanta embrace to Islam ya ce yasa. Ya gaya mai Islam is submission to the laws of Allah to kaza kaza to live all your custom customary to follow what is come from Prophet Muhammad sal duk ya gaya mai wannan. Bayan ya gaya mai sai ce mashi, what is your name? Sai ce, my name is Usman Do. Sai Malam Abubakar Gume ya sake kallon shi. Ya ce, Usman Dana? Ya ce, yes sir. Sai Malam Abubakar Gume ya ce, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sai da ya kabbara sau uku. Ya ce, kun gan shi nan? Kukuna ne mai dafa min abinci ina alkali a Kano. ya ce ba yanda ban yi mai ba ba yanda ban kira shi ba zuwa ga musulunci bai karba ba yau gashi Allah ya kawo shi da kanshi nan take ya musulunta bayan ya musulunta ya ce do you want to change your name ya ce yasa aka ya faɗi sunan da yake so aka gaya masa bayan ya musulunta aka bashi abinda ake bayarwa na masu musulunta aka bashi littattafai ya taso ya tsallaka titi zai koma inda ya fito mota ta buge shi ya rasu ya ka gani ai kaga daidai fassara hadisi Ƙarshe ya yi kyau.
saboda haka haka tsarin yake to kai sarkin karambani da kai nike mai yan wuta da kai nike saukin karabbani da ka ga mutum ka ce ɗan wuta ɗan wuta ɗan wuta kafiri kafiri kafiri to ina gargadin ka kai din ma baka san meye makomarka ba wallahi baka san meye makomarka ba ana zaune a majalisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wani ya miƙe yana wallahi inna Allah la yaghfiru li fulan wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba sai ga mala'ika Jibrilu ya sauka yana manzal ladhi ya ta'ala ala Allah aghfira li fulan waye yake rantsuwar ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta mishi kai kuma na bata aikinka shikenan in koma 0% don haka idan ka ga wani yana aikin kafirci ko aikin saban Allah tausayin shi zaka ci roƙa mashi Allah Allah ya shiryar da shi man mata an wuzirihi wa lam yatub fawwil ila Allah jami'a amrihi wanda yake wuzir bai tuba ba hawwana al'amarinsa zuwa ga Allah in sha Allahu afa anhu wa in sha'a aqabahu in Allah ya ga dama yayi mai afuwa kuma in Allah ya ga dama yayi mai ukuba saboda haka yace thumma ansha'nahu khalqan akhar bi nafahir ruh fatabarakallahu ahsanul khaliqin ma da lada Allah mai girma da daukaka Ubangijin halittu baki ɗaya, ya malam ya kawo ayoyi don ya ƙara ma wannan guri da muka karanta, ado da wasu ayoyin, kamar inda Allah ya ce, a ya sabul insanu an yi turaka su A ya hasibu linsanu an yutraka suda.
shi yanzu mutum wai so yake kawai a bar shi sakaka, haka kawai wawai a bashi ba a dora mai sallah ba ba a dora mai azumi ba ba a dora mai zakka ba ba a dora mai zuwa hajji ba ba a dora mai kula da marayu ba ba a dora mai kulawa da ƴan uwa ba ba a dora mai haƙƙin makwabtaka ba haka kawai mutum yake so a bashi sakaka alam yaku ألم يكن نطفة في ألم يكن نطفة من مني تمنى ashe bai kasance maniyi ba wanda ake jefawa a cikin mahaifa idan Allah ya kaddara zai zama mutum ya zama na'am summa ثم كان علقة فخلق فسوى sannan ya zama alaka sannan ya zama mudga fa khalaqa fasawwa sannan Allah ya kyautata halitta shi ya daidaita shi ya zama mutum na'am فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Allah ya sa daga gare shi azzaujaini azzakar wal unsa da ba haka kake ba alaysa zalika أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى mai wannan ikon ashe ba shi bane ke da ikon rayar da matacce bala shine ko kuma inda Allah ya ce awalam yaral insanu أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين wadaraba lana masalan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه me yace قال من يحيي العظام وهي رميم qul yuhyiha allazi قل يحييها الذي أنشأها أول مرة na'am وهو بكل خلق عليم
an kawo wannan ayan ne don a ƙara ƙarfafa ma ayar da ta gabata baya. Amma, menene asalinta ne, wani kafiri ne wai shi wa'id, sai ya ji wa'azin annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, sai ya ɗauko tsohon ƙashi, wanda in an murza jikin ƙashin, garin ƙashin ma yana zuba. sai zo gaban manzon Allah yana murza kashin ya Muhammadu wai kace wai idan muka mutu muka zama ƙasusuwa muka zama ƙasa muka zama turbaya wai ka ce za a sake tayar da mu haihata haihata har abada haka ba zai faru ba yana faɗin wannan kalmar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya bashi amsa tun kafin wahayi ya zo manzon Allah ya ce na'am Allah zai kashe ka kuma zai shigar da kai wutar jahannama sai ga mala'ika jibrilu ya sauka awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin shin mutum bai gani ba ba mu ne muka halice shi ba daga dugon maniyi fa idza huwa Sai mu mu.
khasimun mubin sai gashi yana bayyananniyar husuma yana bayyadda da abin da Allah ya faɗi zai faru a kan shi ba wa daraba lana masalan kaga Allah ya anshi faɗan ma da kai shi ai manzon Allah ya zo yana buga ma misali amma maimakon a ce wa daraba linabiyina masalan Na'am.
sai Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu yazo yana buga mana misali ya manta da asalin halittar shi qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim yana cewa waye zai rayar da kashi wadda take rubuggaggiya in kai aka tambaya wannan tambayar me zaka ce a ka fadi zero zan sa maka a maki a aji Allahu akbar.
me za ka faɗi in kai ne ya ji tsoro saboda ya- ya ji na ce zan ba wannan zero kai in kai ne me za ka faɗi na'am sai Allah mai girma da ɗaukaka bayan ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil izama wa hiya ramim fa ai shi wannan in ka ce mai Allah ne ai bai yadda da Allah ba Mm.
a'a abinda zaka ce mai yuhyi allazi Ansha'aha.
ansha'aha awwal marra wanda ya kage halitta ta da ba ta Shi shine ne mai zai sake mai da ita ai ya dai san ba ita ta halicci kanta ba gaskiya ne.
يهويها الذي أنشأها.
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Na'am.
kuma shine masani ga kowace irin halitta sai ya sake buga mana misali ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin يا minal أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا sannan ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم wa minkum ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ma sha Allah وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'thi idan kuna musun tashin alkiyama to ku bari ku ji yanda abu yake fa inna khalaqnakum min turab mu ne muka fara halittar ubanku annabi adam alaihi salam daga kwababbiyar ƙasa min turabin daga turbaya summa min nudufatin sannan ku kuma tsatson annabi adam muka rika halittar ku daga dugon maniyi summa min alaqatan sai maniyin nan bayan ya kwana arba'in a maniyi sai kuma ya canza ya zama gudan jini sai ya kwana arba'in a gudan jini tsumma min muzga sannan kuma ya zama tsoka dunkulalliya wadda a iya taune ta nan ma ya kwana arba'in arba'in uku mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan tsoka din wani lokaci a yi barin cikin wani lokaci kuma a haifi abin da ke ciki linubayyana lakum dan mu yi maku bayanin muke da irin wannan iko wani irru fil arhami ma na sha muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka so ila ajalin musamma zuwa ga ajali abin ambato kila wata tara kawai zai yi in ma an ga dama Allah ramma in ka auro ta tana iya yin wata shida da kwana uku Tare.
ta haihu kuma ɗanka ne Gaskiya ne.
ba wanda ya isa ya ce ba ɗanka ba ne duk wanda ya ce ba ɗanka ba ne kai shi kotu Tare.
na Gaskiya ne.
shugaban matasa kana ji in ka auri mace ta yi wata shida a hannunka da kwana uku ko biyar ko goma ta haihu ɗanka ne ko kana da ja an kana da ja sai alaran ba ya kawo maka ayoyi guda biyu mun gane wannan ko thumma nukhrijukum iflan sannan sai kuma mu fitar da ku kuna jarirai ana tallaba kanka nan kanka ya langwabe a tara nan ana ɗaukaka a cikin zanin goyo thumma litablugu ashuddakum ana nan tafiya na tafiya wani lokaci sai a fara miƙe ana ma dabo dabo kana miƙewa ka miƙe ka faɗi ka miƙe ka tashi ka faɗi har ka iya tafiya har a yaye ka ana nan sai a ce ka gama primary ana nan sai a ce ka gama secondary school ana nan sai a ce ka gama jami'a sun malitablugu a shiddakum har ku kai 'yan shekara arba'in in aka kai haka wa minkum man yutawaffa akwai wanda zai mutu dan shekara goma ko bakwai ko uku ko arba'in ko sittin ko saba'in aji wanda ya kai shekara saba'in alaran ma ya an shigo din pass Akara makalla. To.
eh She?
kware da gaske ba an ce sittuna aw saba'una akalla man yujawizu hunna ba Gaskiya ne.
Ah, to tunda an ce sittuna aw saba'una shekarun na al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sittin ne ko saba'in kaɗan ne kware ake samun masu wuce wannan to ya kamata da zaran mutum ya ga ya kai sittin zuwa saba'in to ya gane cewa ya an shi godin fas na tafiya La ilaha illallah.
mun gane wannan ya shiga cikin matsayin wa'inda ko da wani lokaci suna iya shiryawa su koma zuwa ga Allah.
Allahu akbar.
In ko ka kasa gane haka, to shata ma ya fi ka hankali.
Mm.
Ya ce, duk mutumin da arba'in ta zo a jiki ne kaga hankali bai zo ba, hamsin ta zo a jiki na shi kaga hankali bai zo ba, har sittin ta zo ga jiki na shi kaga hankali bai zo ba ya ce, to a yi mashi maganin iskoki.
Subhanallah.
ka gan baka gane wannan bashata ma ya fi ka hankali wa minkum man yuraddu ila arzalil umri akwai kuma wanda zai tsufa har ya kai wani irin matsayi ya zo ya yi fitsarin shi ya rika wayo ga maciji na An ɗan makara ba.
kuzarin shi na tafiya akwai wanda zai tsufa ya kai irin wannan yanayin Allah ya tsare mu daga irin wannan yanayin Amin.
wannan yake nuna mana ya kamata mu fahimci wannan kuma mu gyara mutumin da da zai saba buhun masara ya je ya aje ya sake zuwa an tara buhun masara hamsin yana sabawa a kafada ba mai dora mai yana zuwa yana ajewa wata rana sai ka ga butar alwala tana mai wahalar rikewa hannun shi na rawa da in ya tashi daga cikin masallacin nan ya tsilla da gudu sai ka ga wancan abin da ake kira jakin baban gida ya je ya haura shi ya tsallake ya tsallake wancan titin wata rana sai ka ga sai an rike mai hannu jikin shi na rawa sannan ya iya tsallaka titin
نعم shine Allah ya ce wa man yinkum man yuraddu ila al umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a ga ilimi amma a wayi gari kamar da bai san kamar bai san komai ba na'am alarma ثم إنكم بعد ذلك لميتون
kaga an koro rayuwa ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
sai aka kawo bayan an ba mu labarin yadda ake halitta thumma innakum ba'da zalika lamayitun نعم wata rana kuma sai ka ji an ce kun mutu sai ka ji an zo yanda ka je ta'aziyyar wani sai ka ji kai ma an zo ana ta'aziyyar ka yanda ka rike makara zuwa makabarta aka rike gawar wani sai ka ga kai ma wata rana makarar da za a rike kai ne a cikin makarar za a kai ka makabarta ka mutu kamar yadda wani malami yake cewa mahama dalal umri fala budda min dukhulil qabri duk randa ji yanda rai ya dade a duniya wata rana dai zai shiga kabari zaka ji an ce ya mutu ya koma zuwa ga Allah wani malami yace walau ishta alfan thumma alfain ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al-qabr inda zaka shekara dubu daya a duniya in ma ba su ishe ka ba a sake ƙara ma shekara dubu biyu ka daɗe a duniya ka more ka hole ya ce wa labudda min yomin tasiru ilal kabari ba da yi makawa akwai ranar da za ka koma kabari shi kuma wancan malamin ya ce za ka ga ɗan adam yana ta alfahari yana toroko yana cika yana batsewa yana wani ciccika in yana ma tafiya kila Allah ya bashi wani ilimi na addini mai yawa yana ganin kowa jahili ne in ba shi ba shine malami yana wani rimshi haka ko kuma Allah ya bashi wani dan mulki yana ganin yanzu duniyar tasu ce a Najeriya ko kuma Allah ya bashi wasu 'yan kudi yana da jiragen sama yana da motocin haya yana da gidaje yana da kaza ya ce duk wannan abin da kake gani ran da ya mutu wa urriya an siyabin kana fiha wa ulbisa ba'da saubil intikadi wa ba'da rukubihi al-farasa tihan yuhada baina a'naqir rijali ila qabarin yugadiru fihi fardan na'a an aqrabihi wa an mawali yace ran da ya mutu wa urriya an siyabin kana fiha masu wanka kwararru kila su dora shi akan wannan tebur sai a ɗauko wani mayafi a rufe shi sai wani ya zo ya ce to ku cire mai takalman hankali wani ya ce to a cire safar wani ya ce to ku cire mai zoben da agogon wani kuma ya ce to ku cire hular a hankali bayan an yi wannan sai a ce to riga ai ta matse shi a yi a ya fitar da ita sai wani ya ce to ku yaga ta mana ta gaba sai a keta rigar sai a cire shi sai a zare wandon ta kafar shi kafin a fara yi ne tsarki sai wani ya ce to a tattatsa cikin mana kila akwai tunda jikin shi ko ta ina ya saki a tattatsa a tatsa a matsa shikin sai wasu su daga kawahun wasu su daga wajen hannuwa domin ko akwai najasa kada sai an sa mai likafani najasar ta zubo ta ɓata likafanin sai bayan gidan ya zubo bayan ya zubo sai a juya wajen dubura sai a mai tsarki da shi ke tsarkin da kanshi yanzu baya iyawa an zare ran bayan an yi tsarki a wanke gurin a share a wanke gurin a canza kyalle sannan a saka hannu ta bayan hijabi sai a yi mai tsarki bayan an mai tsarki to sannan kuma a sake canza kyalle sai kuma a yi mai cikakkiyar alwala bayan an yi mai alwala sai a wanke barin dama sai a wanke barin hagu sai a wanke gaba sai a wanke baya sai a wanke kai sai a ce to an yi wanka daya sai a sake yin na biyu da magariya ko da wani abin da zai fitar da datti a jikin shi sai a ce an yi biyu na ukun sai a samu turare mai kanci wanda babu alkahol a ciki sai a samu tawul sai a zuba ruwa a hada da wannan turaren a shashafa jikin gaba daya shine wanka na uku bayan an yi wannan sai kuma a sa shi cikin likafani shine yace wa urriya an siyabin kana fiha an tsiraitar da shi daga tufafin da ya saba sawa wa ulbisa ba'du sawbul intikali an sa mai tufafin intikali zuwa lahira yace gayi nan bayan an yi sallah yuhada baina anaqir rijali ana mimmiƙa shi tsakanin wuyayen mutane ina za a kai shi sabon ofis din nan da gwamnati ta bashi a wannan gidan da ya kashe biliyan ɗaya da rabi za a kai shi yace ila kabarin yugadiru fihi fardan kabari za a kai shi shi kadai na'a an aqrabihi wa al mawali ya nisanci ƴan uwan shi ya nisanci dukiyar shi thumma innakum yawmal qiyamati tub'asuna lil hisabi wal jazai sannan kuma sai a tayar da ku ranar tashin alkiyama don ai hisabi ayi sakamako Allah ya kare mu amin don za mu tsaya saboda lokaci. Amin. Amin. muna da masu tarjama da fulatanci biyu ga sakatare ga malam umar can ina gani ran da wani cikinsu bayi nan wani kuma sai ya yi Allah ya saka muku da alkhairi na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato an da jirage Ramadan a innani daga asali bin Sheikh Yusuf Sambar Jackson. Baggina zai baggina kulle halatta godiyar Islam. To, na sai mai tuji ne hala a iwo di ayar da dangane a da respectful mu'minuna wai wala qad halakana insana fi sulalatin min wato jomirawo wato taki ɗan adam ilaihi den nan optimus mako ha leydi to imo yaha nder leydi imo heɓa risque mako na sei ɗumo doggi mo natturi wato damoji feere mo heɓa risque mako to nden ɓaawo ɗon kuma nder suratul muminuna ɗo summa inna zalika lamayitun then ɓaawo fayin bada zalika na mai then ɓaawo ɗon kadin Allah hosa yonki mako umaya to summa innakum yawmal qiyamati tub'asun then ɓaawo kadin Allah wato umminam kadin dare nane mako to wala ko mi hosata wakkati meɗen bandiraɓe en andi duniyaru ɗo ɗuɗinoru keñi en mettino haala ko natti wato lagaw jangaɗaka sewre modi ko arti wi ka risque maɗa allah andi widdani risque maɗa ta yinanga jaɓɓorgo ceede a ñama ceede a nama ko haram a yaha wujjana himɓe allah lami ko arti windi risque maɗa kuma wala no watta ko a nana koma jirɓa e leydi dan sende maɗa wallahi allah wi wala yuasfira llahu nafsan irakaaaa to balɗe maɗa timmi wallahi na wi a hoɗe a andi joni woni bandiraɓe ɓeɗe ɓe annduɗa mo maayi ɓe duwama mo maayi ɓe duwama to amma hakkil hoore maɗa wala no watta bo fahim to a jirɓa e suudu allah mi hotta yewti maɗa ɓen mbiya aɗo ratti wala no watta aɗo ratti to hanjum mi wiyata o keña ɓe mbiyatani on ko nanti waato ene fulɓe en acca waato ɗereɓe men yahi sora kosam من ذريات هذا كتبي تبي أكم هذا نيهم بيشتغلنا من هذا بيشتغلنا تبغي مصورة قسم ما مصورة قسم سيبقى مصورة ما كهيدة ويا تكاورة هوتين نبيعهم هذا ناوي نبيعهم هذا ونبيعهم هذا نبيعهم هذا ولا من هذا يك بكتابه وحنجم تكتلنا تكتلنا وعندنا وعند سبحانه وتعالى dan insha Allah da idan Allah subhanahu wa ta'ala inga yi da nan da tangi ki insha Allah ina nan nan da wato mukkal ngal ngal ngal kisan ngal ngal kisan da nan da wato Allah min da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jujita insha Allah ja ko bashi in in in in ko ta da rasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah muna godiya kwarai malamin samu a mai